نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna 28 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida muna karanto tafsirin alkur'ani mai girma ne daga tafsirin tafsirul karim rahman bi tafsiri kalam al-mannan yau za mu tashi kan aya ta 65 آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم الله تعالى يقول walau anna alal kitabi da dai a ce ma'abuta littafi amanu sun ba da gaskiya wattaqau kuma sun kiyaye abinda Allah yake su kiyaye lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun karkare masu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma lalle da mun sanya su a cikin aljanna ta ni'ima Ma'ana a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala malam yace wa da min karmi wannan yana daga cikin karamcin Allah wajudihi kuma yana daga cikin kyautar Allah subhanahu wataala aitu zakara yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi qaba'ihalil kitabi munanan halaye da mugayen ayyuka da mugayen ɗabi'un ma'abuta littafi can baya aya ta ƙarshe wadda daga ita sai wannan aya wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa sun ce hannun Allah daure yake ana sun ce Allah subhanahu wa ta'ala wannan mugun magana ce magana ce ta kafirci ba wanda zai gaya ma Allah wannan magana sai arni sai wanda bai yarda da Allah din ba kaga Allah ya faɗi kaɗan daga cikin muga yayi kansu a cikin wannan aya mai girma to amma duk da haka nan Allah subhanahu wataala ya ambaci mugayen ayyukansu da mugayen maganganunsu da halayensu wa ma'aibahu kuma Allah ya faɗa aibubbukansu abubuwansu waɗanda ba su da kyawu wa aqwalahum kuma Allah ya faɗa halayensu maganganunsu albatila waɗanda suka maganganun banza ne maganganu na ƙarya amma saboda karamcin Allah saboda kyautar Allah da hafu ila tauba Allah subhanahu wataala ya kira su zuwa ga su tuba daga waɗannan mugayen maganganun da waɗannan mugayen ayyuka wannan ba yana nuna kyautar Allah ba ya faɗi laifinka ya faɗi mugayen ayyukanka kuma ya ce don me ba za ka tuba ba kamar yadda nan gaba za mu gani bayan Allah ya kawo mana labarin waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce a fala ya tubu na ilamman ba za su tuba zuwa ga Allah ba duk da haka nan mana Allah bai kulle musu kohon tuba ya ce tun da kuka ce ni Allah ne na uku shi Allah subhanahu wataala din laifin da kai in dai ka tuba to zai yafi maka wa inni la ghaffaru liman taba wa amana lalle ni mai yawan gafara ne ga dukkan wanda ya tuba kuma ya bada gaskiya dan haka Allah ta'ala sai ya kira su zuwa ga mi zuwa tuba tuban shine wa annahum law amanu billahi cewa lalle su da sun sabanta imanin su da Allah subhanahu wataala sun saki kalmar shahada kalma ta shiga addinin musulunci wa mala'ikati kuma da sun ba da gaskiya da mala'ikun Allah wa jami'i kutubihi kuma da sun ba da gaskiya da dukkan littattafan Allah subhanahu wataala wa jami'i rusulihi da dukkan manzannin shi gaba daya wattaqawul ma'asi kuma da sun kiyaye ayyuka na saban Allah ababe waɗanda suke ba su da kyau kamar sata shan giya zina bashi da makami zalunci cin amana yaudara ƙarya zamba cikin aminci duk waɗannan mugayen ɗabi'u din da sun kiyaye su sun kare kansu daga aikata su domin ba yadda za ta zamanto mai tsoron Allah sai ka guji waɗannan abubuwa sai ka guji mi sai ka guji ayyukan asha wanda da khikun madakhalan karima sai kun kaurace ma mugayen ayyukan da ake hana sannan Allah ta'ala zai karkare muku zunuban da kuka aikata kuma Allah ya sanya ku aljanna kuma Allah ta'ala ya ce والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ونقول الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فدول سيمة يقول سيما أيك نسابو أيك إلن نقلما نأن نميمنشي نولا أنشي نشم متنشي نرينا متاني dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hana to dole sai ka kiyaye su sannan za ka samun gafaran Allah subhanahu wata'ala to da sun yi haka da sun ba da gaskiya din ga Allah da mala'ikun shi da dukkan littattafan Allah da dukkan manzannin Allah da ranar lahira da dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba da gaskiya da shi kuma suka kare kansu daga sabon Allah suka yi ayyuka na kwarai la kaffara anhum sayyi'atim da Allah ya goge masu zunubansu walau kanat ma kanat ko da zunuban sun kasance irin abin da suka kasance mana duk girman su duk munin su in suka tuba zuwa ga Allah to Allah mai yabewa ne Allah tashtahihi al-anfus akwai dukkanin abinda zukata suke marmari duk abinda zuciyarka ke so take sha'awar shi take bukatar shi to a cikin aljanna akwai shi wa talagu al-a'yun kuma duk abinda idanu ke jin dadin ganin shi akwai cikin aljanna duk abinda zuciyarka ke so ta ji dadi ta ji zakin shi ta ji galmin shi ta ji dandanan shi jikin ka ji sanyin wannan abin to cikin aljanna akwai dukka ba kamar duniya ba duniya babu komai a cikin ta cikin da abin da ranka ke so ko abin da ranka ke so babu shi cikin duniya akwai abin da idanun ke so babu shi a duniyan nan kowane ne kai kuma komai ka mallaka akwai lokacin da za ka marmarin wani abu babu shi da ra'ayin wani abu babu shi kuma kana da hali ko nawa yake a duniya ake sai da kana iya sai to babu shi dole kai hakuri to amma aljanna Allah subhanahu wataala ya ce wa fiya ma tashtahihi al-anfusu wa talabbu al-a'yun a cikin aljanna akwai abin da rayuka suke sha'awa suke so suke bukata su ji daɗi Allah ka yi ce wa antum fiha khalidun kuma ku yan aljanna a cikin aljanna za ku zamna a cikin ta dindindin babu hita innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala za su zanna cikin aljanna har abada Allah ya ce ba za su nemi tashi ko sake wuri daga cikin aljanna saboda gidajen aljanna ba su kokewa ba su tsuwa yayin su baya wucewa duniya kuma gidajen su na tsuwa gidajen su na kokewa sannan gidajen su na mi yawa yayin su na wucewa musamman duniyar mu ta yanzu da yadda ka yi gida yau ba duwar haka an wuce yayin shi da ne sai a yi shekara goma ana yayin gida yana buga lambar shi ɗaya kowa na sha'awar kallon shi amma yanzu an wuce nan da kayi kayan baɗi shi kenan gidanka ya tsuwa ya koki dukkan shi ko nawa aka kashe mashi an wuce yayin shi duka Allah ta'ala yana yin wannan ne dai nuna ma duniya ba wurin zama bace lahira ita ce wurin zama ita ce ya kamata ka mai da hankalinka gare ta duniya da kake ganin ta ba wurin zama bace wurin wucewa ce amma aljanna idan Allah ya baka ita Allah ya ba mu ita cikinta akwai dukkan abinda duk kayan alatu gaba da wanda kake so rafacam kaya ga sunan da abin da ka so za ka gan shi ko abin da kake marmari da abin da kake sha'awa akwai cikin aljanna Allah ya ba mu aljanna to da mabuta littafi sun ba da gaskiya wato sun ji tsoron Allah subhanahu wataala sun yi biyayya ga Allah da Allah subhanahu wataala ya yafe masu zunubansu kuma da Allah ya sanya su gidan aljanna saboda mi saboda karamci da baiwa ta Allah subhanahu wataala Allah mahalicci ne mai hakuri nahu halimun ghafur Allah mai hakuri ne hakuri ke ga Allah hakurin da babu wanda ya kai hakurin Allah subhanahu wataala ko abin da kai mashi Allah sai ya hakuri ya yabe maka ba ya cewa ba zai yabe maka ba ko me kai yabe ma kuma ya ma tukunci kuma alaƙar ta da shi ta koma sabuwar fil bai zai ƙara tuna ma abin da ya riga ya wuce ba ya wuce shi kenan kawai cewa lalle su a kawo taurata sun tsaye da attaura wadda Allah ta'ala ya saukar da ita ga annabi Musa wadda Allah sun ya bayyana mana matsayinta inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima sufidu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshaw ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Allah ta'ala dai ya bayyana mana falalan wannan babban littafi na Taura da ya saukar da shi ga Annabi Musa alaihi salam to da a ce waɗanda Allah ya saukar musu da taura din nan sun tsayar da ita wal injila kuma da ta littafi su ma sun tsayar da linjilar da Allah ya saukar da ita ga annabi Isa wa atayna wal injila waj'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'atan فما رعوها حق رعايتها فآتنا الذين آمنوا لهم أجرهم وكثير منهم فاسق wannan linjila din da Allah ya saukar da ita ga babban annabin Allah annabi Isa alaihi salam wa ma unzila ilayhi min rabbih da abinda aka saukar da shi zuwa gare su daga Allah mahalicin su mana da suka iske kuma saukan alqur'ani mai girma ga manzon Allah da shi ma sun ba da gaskiya da shi ai qamu bi awamirihi ma da sun tashi tsaye da aiki da umarnin littafin attaura da linjila wa nawahihima da kuma hana-hanansu abubuwan da suka hana kama nadabahumullah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira su cewa su yi aiki da umarnin Allah abinda Allah ya hana kuma su bari wa hasbahum suka yi aiki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da su to da sun samu gara basa da sun samu lele da tarere a wurin Allah subhanahu wataala da sun samu rayuwar da ba inda za su samun ta in ba nan wurin ba da sun ji dadi matukar jin dadi da sun yi farin ciki sun yi murna sun yi walwala ba su samu kunci a rayuwa ba ba su samu talauci ba wanda ya imani da Allah ubangiji Allah subhanahu wataala yana raba yadda talauci mm. ليس الغنى عن كثرة العرب Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba kudi bane yawan kaya yawan kaddara ba walakin al-ghina ghina an-nafs abinda yake ce ma wadata shine wadatar rai wadatar zuciya kadan da Allah subhanahu wataala ya baka sai ka gode ma Allah subhanahu wataala akan abinda ya baka dan kadan din kakkare na kakkare na duk wani nema da za ka yi matukar da Allah subhanahu wataala ya halatta maka shi kakkare na shi kakkare na sana'a kakkare na aiki babu wani aiki wanda Allah ta'ala bai ba mu kwatance a cikin shi ba cewa ana iya yin arziki da shi yana iya rufa maka asiri duk aikin da Allah ya halatta Allah ba zai halatta abu ba ko ba zai biya ma bukata ba Allah ba zai halatta aikin da ba zai shahi ma hawaye ba tunda Allah ya halatta wannan dan aikin da kake gani dan kadan to akwai sirri a ciki sai dai mu komi so muke mu gan shi rigiri mu ganye da girma to da abin da muka ce kuma yau za mu fara yau za mu karewa to dole mu fada a shi dole mu kasa cin nasara a ciki dole mu ki kaiwa inda ba su irin wannan abin suka kai Allah ya kiyaye wa min iqamatihi ma yana abin da taura da rinjira suka yi kiran mutane zuwa gare suka kira ahlul kitab din zuwa gare shi min al-imani lain imani da ba da gaskiya bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad kira da mutum Allah ya kare tabbata gare shi wa bil qur'an da kuma al-qur'ani mai girma domin waɗannan littattafai guda biyu at-taura da linjira gaba ɗayansu sun kira ahlul kitab zuwa su ba da gaskiya da manzon Allah su ba da gaskiya da alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil suna samun labari cibbobi yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin me a cikin at-taura da injila da annabi isa alayhi salam yana cewa wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di yasmuhu ahmad ina maku albishir da wani manzo mai turman gaske wanda zai zo baya na sunan shi ahmad kaga linjira da taura sun kira alil kitabi zuwa gaba da gaskiya da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'anin da yazo da shi daga wurin Allah subhanahu wataala su ba domin su sun kira a imani da manzan Allah sun yi kira a imani da alkur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce ce na rantsi da Allah wanda raina yake ga hannun shi babu wani daga cikin mabuta littafi ba yahude ko ba nasari da zai ji labarin zuwa na yake ba da gaskiya da ni sai ya kasance ɗaya daga cikin ma'abuta wutar jahannama wanda ya samu labari na kuma yake ba da gaskiya da shi ya samu labarin sabka alqur'ani gare ni yake ba da gaskiya da shi to sai ya kasance daga cikin ma'abuta wuta haka duk wanda bai imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam bai imani da alqur'ani ba to shikenan wannan ba mai imani ba duk kirkin shi duk mutuncin shi in dai bai ba da gaskiya da su ba to ba ya da imani in mabucin littafi ne to bai imani da wannan domin cikin littafin shi akwai kiran shi zuwa ga ya ba da gaskiya da wannan annabin na ƙarshe ya ba da gaskiya ga wannan littafin na ƙarshe wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gawa ya saukar da shi ga wannan annabin na ƙarshe walau qamu bi hadhihi ni'ma to da kadar cewa lalle ma ربهم إليه wacce Allah subhanahu wataala mahaliccin su ya saukar da ita zuwa gare su aini ajlihim ya saukar da ita saboda su walilitina ibihim kuma saboda matukar kulawa da su shi yasa Allah ya saukar da wato wannan nema mai girma din inda haka ya faru la akalu min fawqi da sun ci sun koshi sun samu wadata abinci daga sama wa min tahti arjulihim kuma da sun ci ma daga karkashin kafafuwansu daji da Allah subhanahu wataala ya sabkan musu da mi ruwan sama ruwan sama masu yawa kuma ruwan sama masu albarka waɗanda za su kawo damuna mai cimaka mai yawa a ci har a adana a manta da duk wata ƙishirwa a manta da duk wata yunwa kuma da ƙasa ta ba da amfaninta ita ma yadda ake so da ka samu abinci ka rasa inda za ka kai shi gidanka ba zai ɗauke shi ba sai dai ba ka bar shi gona saboda yawan shi kuma ga shi mai albarka amma wannan ba sai in an yi biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan za a samu irin wannan jin Subhanahu wataala ya zubo masa arziki arziki da yayi ta zuba wani na zuwa wani na biyo bayan shi shi ma wani ya biyo bayan shi midraran kenan lokaci bayan lokaci ay la amtara alaihimus samaa da Allah subhanahu wataala wato yayi masa ruwan sama kuma ruwan sama arziki ne babba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ruwan sama arziki ne babban arziki saboda shine mabarin samun duk wani abincin da muke ci Allah ta'ala ya ce inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba da ruwan sama din Allah ya ce muka fiddo kwayoyin da mutane suka binne suka shuka na ci na masara na dawa na wake na gyada na riɗi da sauran abubuwa waɗanda muke ci waɗanda muka zo muka shuka sakamakon Allah ya saukar da ruwan sama kai da ma waɗanda ba mu shuka ba za ka wasu ciyawu waɗanda muna dafa su mu kwada su mu sa sauransu ba su nan irin su taba dai ko ba haka ba ba shirka ta yake ba shirka Allah ce daga har ta yawa ana ta tallata mutane sun ci sun koshi duk wannan arziki ne na ubangiji Allah subhanahu wataala ga kuma abinda manoma za su samu wanda ya shuka zai samu amfani wanda ya shuka dawa zai samu wanda ya na masara zai samu daga mutum guda Allah subhanahu wataala ya bashi arzikin noma daga ya yi buhu dubu na hatsi sai da haka nan ma wani ke yi ba rawacin wani ya yi buhu dubu saba'in na masara shi ke gai ya ce ba ma kare ba lissafi ya ya kawo buhu dubu saba'in ana cikin lissafi ban kare bibiya yanzu ina ka kwana ba duka wannan sakamakon mi yawwa duk noman shi duk ƙarfin noman shi in yana so gara ne wannan noman ga in zai samu sai ruwan sama da Allah ta'ala ya sanya masu wannan albarka sai da su ake iya samun wannan abun mai dumbin yawa to Allah ta'ala ya ce da ya saukar da ya shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka da za mu samu damuna mai albarka mutanen birni da kauye duk mutane gaba ɗaya inda suke da sun ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala da sun yi imani da Allah imanin gaske ba imanin wargi ko na ƙarya ba ko imani irin na izgiri ba imani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya ce wattaqaw kuma suka kiyaye saban Allah dole sai mutum ya kiyaye saban Allah in ka yi imani to kuma sai ka guji saban Allah dukkan abin da kallon shi baya da kyawu to guji kallon shi dukkan abin da sauraren shi baya da kyawu ka bar sauraren shi ko menene kakka rena shi kana rena shi to ba ka kauran Allah ko menene ko yaya yake kakka saurare shi kakka kalle shi kuma kakka tafi shi kuma kakka taba shi to idan mutane suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala kuma suka kiyayi dokokin Allah abinda Allah ya hana su suka guje masu Allah subhanahu wataala yace la tatahna alaihi ta'awun kudo masu barakatin min as-samai wal ardh albarkun sama da kasa da sun yi Allah yace walakin kadzab sai dai mutane karyata Allah suka yi da akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da irin aikin da suke aikatawa saka sakamakon yunwa sakamakon talauci sakamakon rishin aikin yi sakamakon rishin albarka cikin rayuwa duk sabon Allah ke kawo wannan ko da kai mai imani ne to dole kuma ka guji sabon Allah ka yi imani da Allah to Allah ya hana ka kaza bari kuma ka ba kai mai izgili ne imanin ka ba na gaske bane to dole sai mun zamanto masu biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala mu ji tsoron Allah cikin diyan mu mazan su da matan su mu kiyaye dokan Allah cikin matanmu mu kiyaye dokan Allah cikin zamantakewar mu da makwabtan mu zamantakewar mu da ƴan uwan mu kana da ƴan uwa yau sharaban da kai sadar da zumunci da su yau sharaban da kai musu ziyara sabon Allah ne wani cikin lissafin shi ma duba wannan ya riga ya gama da wannan bangaren kuma Allah subhanahu wataala yace walladina yusiluna ma amara Allah bihi an yusala wadanda suke sadar da abinda Allah ya bada umarni a sadar da shi to sadar da zumunci ma ibada wani cikin tunanin shi ba ziyarar marasa lafiya sai in ta kama shi to ka zan ki ziyarar marasa lafiya saboda imanin ku ya karu duk wanda ya je likita ya shiga daki guda ɗaya bangare ɗaya kawai ya yi ziyara to za ka ga mutum ya dawo da sanyin jiki za gana shi cikin nema kake ta wannan nemar da kake ciki ka gode ma Allah kanta ko baka gode ma Allah ba ga wasu can ka iske wani bai san inda yake ba ka je ka ce mai ina kwana ya jiki ba ya amsawa wani kawai cikin suma yake tana yiwa yana jin ka tana yiwa baya jin ka wani kuma yana kallon ka bai iya magana duk ga sunan to ballantana ka yi kokari ka zagaye dukkan ɗakuna gaba ɗaya da imanin ka ya karu da kayi wata istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da haka kenan sai mun guje ma saban Allah subhanahu wataala mun guje ma dukkanin abinda Allah subhanahu wataala ya namu bayan mun bada gaskiya ga Allah sannan Allah ta'ala zai ba mu wani wuri Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa Allah wistaqamu sun miƙe sun daidaitu a bisa hanyar Allah subhanahu wataala da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da mun shayar da su ruwa wanda yake ghadaqa ruwa mai yawa ka san kuma tunda Allah ya ce mai yawa to Allah zai sa mai amfani da albarka li naftinahum fi Allah ya ce za mu masa haka ne saboda mu jarrabe su a cikin shi mu ba su ruwan mai yawa mu ba su amfani mu ba su damuna mu ba su damuna mai albarka mai cimaka mai yawa ba dan komai ba dan mu jarrabe su a cikin abin da muka ba su wa man yu'rif an dhikri rabbih Allah ya ce duk wanda ya kawo da kai daga ambatan Allah maliki shi yaslukhu azaban sa'ada Allah ta'ala zai sanya shi a cikin azaba mai hauhawa wanda za ta ta karuwa ba za ta rage ba kaga dole ne mu daidaita kan addinin Allah subhanahu wataala waɗanda suka daidaita da sai Allah yake yaban su cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waɗanda suka ce Allah shi kadai za mu bauta ma kuma suka bi dokan Allah suka miƙe shi Allah ya ce to waɗannan babu tsoro a kan kuma za su dawama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malu Allah ya saka musu da irin abin da suka aikata saboda haka jama'a gaba ɗayan mu mu ji tsoron Allah mu rike Allah da manzon shi mu bi dokokinsu mu daidaita akan abin da suke gaya mana abin da suka ce mu yi mu yi abin da suka haɗe mu mu bari da haka ne za mu samun farin ciki da kwanciyar hankali da zaman lafiya da aminci a cikin rayuwarmu Allah ya cika mana wannan burin nan Allah subhanahu wataala ya ce la yakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim sai Allah ya ce minhu daga cikin su ai min ahlul kitabi daga cikin mabuta littafi ummatun muqtasida akwai al'umma wadda take mai takaitawa ai aminatun bitawrati wal injil mai aiki ce da at-taura kuma mai aiki ce da injila shine muqtasida kamar yadda mu Allah ta'ala yace thumma awratna al-kitaba alladhina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid kuma cikin makwai mutunan da yake ana mazuru ana shahu ana bara ana karuwa ana kidi so ya maku an kuma ya ga ko almajirai ne sauransu masoya Allah da annabi ne sai ya koya gangan ce jama'a ji tsoron Allah to kaga wa akharuna tarafu kenan bi dhurubin khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allah an yatuba alaihim Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu to suna aiki da taura kuma suna aiki da linjila amalan ghayra qawiyyin aikin da suke da attaura da linjila ba aiki ne mai karfi ba wala nashidin kuma ba aiki ne da yake zaburar da sauran mutane su ma su yi ba aiki ne cikin sanyi ba wani kuzari babu wani nishadi babu wani karfi cikin aiki kamar yadda zaka samu yawancin musulmi ko ba haka ba musulmi ne ni musulmi kai musulmi amma ina koyon musuluncin wurinka kuma ba ni kai ba ka da wani addini sai musulunci ni ma ba ni da amma ba ni so in bayyana addinin kuma gare ka kenan ina ga wanda ba ni ba daɗa ina ga wanda ba addinin me yake ba daɗa yamu yamu muna koyan addini wani yana jin nauyi ga lokacin lahasar ya yi ya ce jama'a tashi a yi sallah saboda ya ga mutanen duk masoya duniya ne cikinsu babu wani mai kamannin son sallai kwana gobe Allah ya yi wadata ya ba da wurin zama wurin hutawa mai daɗi saboda ka sai mutum shiru ba zai magana a tashi a yi sallah ba sai in su masu wurin sun ce a tashi a yi sallah sai ta kun aka kai magariba ba zai magana ba yana nan yana jin tsoron ya magana a ce mai kai ƙara zawa nan wurin cikin mu ma kawai sanyi muke da addini shi kuma addini so ake ka rike shi da gaske ka rike shi da karfi ba gudu ba ja da baya kasar ku kasar mije ce kasar musulunci ce ta inda kai musulmi ne amma kuma a zange boyen musulunci a zange boyen karantarwa addinin musulunci aka yi haka nan ba yi daidai ba so ake dai inda kake ka zamanto wakilin Allah ka zamanto wakilin manzo Allah amma da hikima yawa wani lokaci rishin hikima shike sa a samu matsala da kai Allah ta'ala ya ce ayi amfani da hikima wurin kiran mutane ko da musulmi ne yan uwanka to sai kai hikima wurin nuna masu ma- mahimmancin sallah a tashi ayi sallah yawa cikin hikima cikin dubara da wayo da azanci sai ka ce a tashi ayi sallah eh ba wani abu ne na karhi ba wanda zai za ka ce sai ka nuna masa karhi da cewa sai an tashi an yi sallah alhali kuma kai ka tashi sai kai dubara kai azanci kai wayo da lalama da komi duk dubarun da za ka yi kai ka san su ba wai sai na gaya ma ba to saboda haka cikin su akwai masu aiki su ahlul kitabi suna aiki da taura masu taura masu linjila suna aiki da linjila amma aikin ba wani mai karfi bane ba wani aiki ne wanda zai sa abin ya burge ka ba ya burge wanda yake mabiyin ka shi ma ya ce bare ya aikin ka ba to shine ummatun muqtasida wa kathirun minhum fasiqun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allah ya ce kuma ya- da yawa daga cikinsu abinda suke aikatawa ya yi muni ai wal musi'u minhumul kathir mai batawa a cikinsu suna da yawa masu munanawa masu mugun aiki cikinsu suna da yawa ko ba haka ba yawa to mu musulmi masu mugun aiki cikinmu suka yi yawa ko masu kyawun aiki suwa suka yi yawa ha? suwa suka yi yawa na'am masu biya masu aikin alheri masu kyawawan ayyuka cikin musu suka yi yawa ban sani ba ban dai san iyakarta ba amma dai ina kyakkyawar zato duk zariya in ma za mu dai kaga ban san shi ba amma na san gidaje ga sunan na ga masallaci da yawa kaga akwai alheri kenan gidajen karuwai ma haka nan ko ba haka ba yawa gidajen shisha ma yawa in ma akwai ɗaya ne ko biyu sai runguna irin waɗannan na zana kaga su ma dai masallatai sun yi su yawa makarantu sun yi su yawa don haka mu musulmi mutanen kirki cikinmu duk da yake cikin musulmin muka tashi shi yasa muka rena kanmu dama abinda ka zasu cikin shi ba ka ganin shi da wata daraja to garinmu garin musulunci ne kuma musulunci yana da ƙarfi masu raunin gashiyayyu ragaye a cikinmu 'yan kaɗan ne in ka in ka auna yawanmu to za ka ga ragaye cikinmu ‘yan kaɗan ne. Galibi duk masallatanmu cika suke yi a lokacin sallolin azahar la'asar magriba isha'i. Masallatan ba cika suke ba, cika suke da mutane, waɗanda ba su tasowa su yi sallah ‘yan ƙwarori ne. Mashaya cikinmu ma ‘yan ƙwarori ne, ko ba haka ba, ɗin ka zo kai suke mutum goma. diddigan in ka yi ta to za ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa lalle akwai alheri mai ɗimbin yawa a cikin rayuwarmu kuma saboda cikin muka dafi shi yasa ba maganin alherin yasa sai mu rena da yadda Allah ya kai ka cikin wasu al'ummomi kaga musulmai yan kwarori ne ba su da yawa inda su- inda kuke taruwa ku yi sallah gaba ɗayan ku ba ku da yawa duk garin gaba ɗaya ba a sallah ba a azumi ba a komi kafirci kawai ake yi nan kuma gama gari ne komi na gari duka ake yi sallah gari duka ake yi ko ba haka ba kuma mutanenmu muna da ladabi da biyayya ga Allah da ma'aikin shi mana akwai alkhairai masu ɗimbin yawa tare da mu sai mu gode ma Allah subhanahu wata'ala mu ba kama halin kitabu muke ba wa amma sabiquna minhum amma masu riga masu tserewa a cikin su mutanen kwarai da qalilun ma hum. to su yan kadan ne kwarai da gaske amma mu muna da yawa mutanen kirki suna da yawa a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun fi jannati an-na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin mutanen farko masu tserewa waɗanda suka wuce kowa da imani suna da yawa. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله سبحانه وتعالى يقول من يوم بسكت waɗanda suke ashabul yamini wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ashabul maimanati ma ashabul maimana waɗanda ashabul maimana suna dewa cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mutanen kwarai a cikin mu suna da dimbin yawa sai mu gode mu Allah subhanahu wataala da Allah ya mu masu ladabi da biyayya a cikin mafi yawan rayuwar mu kurakuran mu mu gyara su Allah yana kaunar da yana son mu shi yasa ya gama mu da wannan addini da musulunci sai Allah ta'ala ya ce ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai ma'aiki mai girma بلغ كإسد ما أنزل سبحانه وتعالى هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما لن يتي ونن أمرنيني daga Allah subhanahu wataala ya zuwa ga manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umarni ne bi a'zamil awamir game da mafi girman umarni wa ajalliha mafi darajar umarni wa huwa tablighu shine isar da sako lima anzalallahu ilayhi game da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan umarni ne babba kuma umarni ne mai daraja kuma aiki ne aiki ne mai muhimmanci aiki ne mai ɗimbin lada aiki ne mai daraja mai tsoka wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa ma nahsan qawlan mimma da'a ila Allah min almuslimin babu wanda yafi kyawun zance a wurin Allah kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah duk wata magana da za ka yi mai daɗi ba ta kai ka kira mutane zuwa ga Allah ba ka kira zuwa ga Allah nau'i nau'i abubuwa ne masu yawa shine malam yace wa yadkhulu fi hada yana shiga cikin wannan kullu amrin talaqqathu al-ummatu anhu sallallahu alaihi wasallam dukkan wani al'amari wanda al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam suka karbe shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min al-aqaid na aqidu duk wata akida da ka sani wadda ka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta shiga cikin mi isar da sakon manzon Allah zuwa gare ka duk wata akida kamar imani da Allah cewa Allah subhanahu wataala shine yayi duniya kuma shine abun bauta kamar cewa Allah subhanahu wataala yana da sunaye mafiya kyau Allah yana da sifofi mafi daukaka kaga wannan akida ce kuma Allah ta'ala cikin waɗannan dubbai da abokin tarayya aqida ce ka yarda da mala'ikun Allah da Allah subhanahu wata'ala ya halice su wanda baka dan da ya turo su zuwa ga duniya ka yarda da cewa an mutu za a tashi duk wannan aqida ce duk wannan ba dan mazala ba za ka santa to kaga da manzo Allah bai isa ba da zaka sani zaka Allah ya ba manzo Allah umarni ya isar da wannan sako ya isar maka kuma gashi yau ka yarda da ko ba haka ba ka yarda akwai Allah ka yarda da Allah shine abun bauta kuma ka yarda da Allah yana da sunaye masu yawa masu kyawu kuma ka yarda da Allah yana da sifofi mafi daukaka in ba dan da manzo Allah ya san da sako Allah ba ba za ka taba sani ba Baraka wannan mun karbo shi ne daga manzon Allah alaihi salatu wassalam wala amali da kuma ayyuka waɗanda muke sallah azumi zakka haji umara sadaka karatun alqur'ani wala aqwali da kuma zantuttuka da muke yi kamar karantarwa koyarwa wazi tunatarwa nasiha mai tsawo ko gajera ko matakaiciya dukkan abin da zaka bari wanda Allah yana son shi to duk ka same shi ne ka karbo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alqur'ani da kuma kyakkyawar karantarwa annabi alaihi salatu wassalam wal ahkam shar'iyya da kuma hukunce hukunce na shari'a waɗanda suka shafi mi wanda yayi kisan kai da gangan ga abin da za a mishi wanda da kuskure ga abin da za yi wanda ya halitta kai kasuwanci da su da waɗanda bai halitta kai kasuwanci da su ba waɗanda hukunce-hukunce ne na shari'a in ba da isar da sakon manzo Allah ba za ka sani ba za ka taɓa sanin su ba da kuma ainihin abubuwa da Allah subhanahu wataala yake nema gare ka ka aikata wallahu ta'ala alam a kira sallah sai mu ci gaba akwai wani bawa Allah da yake zuwa da abin hawan shi ba ya mika shi ga hannunsu kuma sai ya aje shi wari in sun mai magana ba ya sauraron su shi ne suka ce da Allah ya zanki bin doka inda kowa ke ajewa ya aje su kula mai da abin hawan shi in ba haka ba tunda ba zai aje wurin su ba ba za su kula mai da abin hawan shi bai kamata ba a ce ka Allah subhanahu wataala ba ya son mutum ya ware daga cikin mutane manzo Allah bai son mutumin da yake warewa daga cikin tsarin da mutane suke mai kyau mutane sun zo sun yi tsari kowa ya bar abin hawan shi tare da mutane tare da na mutane shi kuma ya zo ya ce ba zai yi ba kuma abin shi ya zo ya salwanta ya samu matsala kuma ya zo yana kuka to da waza ya kuka haka sai da ya kuka da kanshi haka ba wani abu bane ba wani gajiyawa bane ba cikas bane ka zo da abin hawanka ka mika shi ga waɗanda suke tsaron shi Zala sallallahu alaihi wasallam yace kura tana cin dabba da ta yi nisan kiyoyi daga yan uwanta. Ko ba haka ba. Kawai ta ba kura yan ta taho ta samu dabbobi garke guda suna kiyo ta ta kewayen wa za ta kama wace. Amma in ta in dabba ta yi nisa ta, ta ware daga cikin yan uwanta. Shi kenan. Ta ba ta da tsaro ba ta da kariya. Kai ma abin ka in ka aje shi ga na mutane ka aje shi ware. Wataƙila saboda jiji da kai kuma wani shi duk doka ta mu ce duk tsari namu ne duk wani kyakkyawan tsari to musulunci ya koya mana shi duk gun doka to musulunci ya koya mana amma saboda muna da matsala muna da jahilci game da addinin mu sai mu zaki kallon wasu abubuwa mun zo wurin ibada ma muna kallon su kamar sabon Allah saboda Allah in ka je abun hawan ka gefe wa zai tsare mashi kuma kai ka zo masallaci ka baro shi wa zai kula ma da shi ga inda kowa ke ajiyewa ka zo ka bi tsari sai ka ce a ajiye naka za ka yi nesa in ka haka ba kai daidai ba mu yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mun san cewa duk tsarin da musulmi suka yi matakar dai bai saba ma Allah ba to doka Allah ne shi Allah ya samu dace malam yace taballagha sallallahu alaihi wa sallam wa nabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da akmala tablighin mafi cikar isarwa wada'a ko manzo Allah yayi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anzara ko manzo Allah yayi gargadi kamar yadda Allah ya bashi umarni wa andir bihi alladhina yakhshawna rabbahum bil ghudwi wal bil ghadati wal ashi wa andir bil ladina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala wa bashara ko mazala subhanahu wa ta'ala mazala sallallahu alaihi wasallama yayi albishir albishir shine a baku labari mai dadi kuma Allah ne yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa albishir da ainihin gidan aljanna kuma zalla yayi wa yassara ko manzo Allah ya sauƙaƙa ma mutane bai tsananta ba kuma addinin musulunci addini ne na sauki wa allama al-juhala manzo Allah ya koyar da jahilai al-ummiyin waɗanda suke gama garin mutane ba su iya rubutu ba su iya karatu ba ko ba haka ba kakka yarda ka zamanto ɗaya daga cikin waɗannan a ce baka iya karatun addini ba ko baka iya rubutun addini ba kakka yarda a ce duk wani rubutu ka yi amma baka iya na addinin ka ba shi wanda ka iya din na karatun ka na zamani nan za ka bari shi iyakar shi nan wurin nan ka yi shi kuma nan za ka bari shi ba za ka shiga kabari da shi ba shi da ba na cin tuwo ne na cin abinci ne na sana'a ne wancan kuma na kwanciyar kabari ne na tsayuwa ne gaban Allah ka sai aljanna faru an sai da waɗannan jahilai ɗin gama garin mutane waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba suka zamanto min al-ulama'ir rabbaniyina daga cikin jika-jikan malamai amma kafin zuwa nabi sallallahu alaihi wasallama garin makka shiru yake ba wanda ya rubutu ba wanda ya karatu sai da Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam sannan suka koyi rubutu suka koyi karatu wa ballaga kuma manzo Allah ya isar da sako bi qaulihi da fadar shi wa filihi da aike shi wa kutubihi da littattafan shi wasiqun da manzo Allah ya zankin rubuta ma sarakuna da manyan mutane yana kiran su zuwa ga addinin musulunci in isar da sakon Allah wa rusulihi da kuma ma'aikan shi da ya zanki turawa ƙasa ƙasa gari gari su jawo hankalin mutane cewa ga addinin musulunci na gaskiya ya bayyana falam yabqa khairun saboda ka babu wani alheri da ya rage illa dalla ummatahu alayhi sai da manzo Allah ya gwada ma al'ummar shi wannan alheri wala sharrun kuma babu wani sharri da ya rage illa haddaraha minhu sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar da al'ummar shi daga aikata wannan sharri duk wannan yana cikin me yana cikin isar da sakon Allah wa shahida lahu bi tabligh wa sunna shirka isar da sakon Allah al'umma mena sahabati daga cikin sahabbai sahabbai jama'a ba taba mutanen kirki irin su ba bayan annabawa to babu waɗanda suka kai alkhairin al'umma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya bayyana mana wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم والذين ما هو أشداء على الكفير رحماء بينهم bayanan da yawa cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya yabe su to sun yi manzo Allah shaida cewa ya isar da sako to manzo Allah ya ce musu na isar da sako suka ce na'am ya isar mana sakon Allah baman bada haka ma wanda yazo bayan su min a'immati dini daga cikin shugabannin addini to ne tabi'a waɗanda suka bi su da kyautata wallazina tabau bi waɗanda suka amsa sunansu na maza rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah yawa namiji shine wanda ya bi shine wanda ya ba Allah fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu min almu'minina rijalun yi kokari ka zamanto daga cikin mazan da Allah yake yabo ba namiji ba kawai haka nan ka zo ka zauga shin baki kana mutane huska kawai wa in lam taf'al in baka yi ba ai in lam tuballigh ma unzila ilayka min rabbika in baka isar da abinda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka ba kama ballagta risalatahu baka isar da sakon shi ba ai fa lam tasalta amrahu baka yaki da umarnin Allah subhanahu wataala ba wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wataala zai tsare ka daga mutane daga sharrin su hadi himayatu wannan tsaro ne wa ismatun kuma kariya ce min Allah daga Allah da rasuli zuwa manzon shi sallallahu alaihi wasallam minan nas daga mutane cewa Allah zai tsare ya kare manzon Allah daga sharri da bakinci da kaidin mutane ba za su iya bai komi ba sai wanda Allah ya ce su mashi wa annahu yanbaghi an yakuna hirsuka cewa kuma ya kamata kwadayinka ya zamanto ala ta'alimi akan koyarwa koyar da mi koyar da addini wa tafsir da kuma sabta sakon kun min al-makhluqin ka tsoran waɗansu daga cikin halitta ya hana ka isar da saƙon Allah fa inna nawasiyahum domin su halitta Allah din mafarfadan su bi yadillahi da hannun Allah take wa qad takaffala kuma Allah subhanahu wataala ya lamunci yayi garanti bi ismatika da tsaranka Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas shikenan fa innaka fa anta innama alayka al-balaghul mubin kai ya rasulullah abin da yake akan ka shine isar da sakon Allah bayyanan ne ba mani tada fali nafsi in ka isar da sakon to duk wanda ya shiri ya shiri ne dan kanshi wa ammal kafiruna amma kafirai la qasd lahum ba su da wata manufa illa tiba'u ahwa'ihi sai dai su bi son zuciyarsu kawai fa inna Allah la yahdihim domin Allah ba zai shirye da su ba wala yuwaffiqhum Allah ba zai datar da su ba lil khairi ga yin alkhairi bi sababi kufrin saboda kafircinsu Allah ya raba mu da kafirci Allah ya tsare mu da gare shi Allah ya tara mana imani Allah subhanahu wataala ya samu mutum na musulmi Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su barka ya ma Allah ka kare su da ramuka za ta rusa ga mutane gida aljanna Allah ka yafe musu laifukan su gaba da ya Allah Allah mu kuma da muke da rai Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kara mana haɗin kai da sun juna mu ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka sa mu so junan mu mu rungumi junan mu mu tausaya mu junan mu mu taimaki junan mu ya Allah Allah ta'ala ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu adalci ka raba su da zalunci ya Allah Allah ka raba su da zalunci ya Allah Allah ka hada su da adalci ya Allah da tausayin talakawa ya Allah da kamar talakawa su ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi za su yi domin talaka ya amfana ya Allah jami'an tsaron mu da inda su ya Allah ka kare mana su ya Allah daga halalan yan ta'adda da yan bindiga ya Allah matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka kara musu shirya ya Allah mashaya cikin su Allah ka raba su da shayi-shayi mazinata Allah ka raba su da zinace-zinace ‘yan luwaɗi Allah ka raba su da shi Allah masu maɗugo Allah ta'ala ka kawo ƙarshe wannan muguwar tafiya da suke da Allah Allah ka ba su aiki mai albarka wanda zai ɗauke masa hankali daga duk wani sabon ka ya Allah Allah ka jiro kan ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka shayi mana wayan mu ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara ma musulunci girma da ɗaukaka ya Allah ka kara ma kafirci wacewa da tarwacewa ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد